أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم
وقال الله تعالى الله مدوككين سركي ياتي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم rantsuwa da Ubangijinka ba za su yi imani cikakke ba har sai sun hukuntar da kai cikin abin da ya rikice tsakanin su.
الآية Karanta aya har ta.
فسلب اسم الإيمان أمن وجد في سنده هذا من قضائه ولم يسلم له To kaga annan ayan nan Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tobe sunan imani ga mutumin da ya samu kunci a zuciyarsa idan shugaba ya yanke hukunci. To kaga ko wannan babban magana ce. Babban magana ce. Idan fa aka ce hukunci ma'ana doka mai ƙarfi wacce za ta tabbatar da sulɗani a kanka kai wanda aka kafa wa dokar ka rankwafa a ƙarƙashin wannan doka to ubangiji ya ce wanda za a yi wa haka ɗari bisa ɗari sai annabi sallallahu alaihi wasallam a yadda da hukuncin da iya yanke in ya yanke hukuncin ko kai aka yi wa hukuncin ko a kanka aka yanke hukuncin to ka ji farin ciki a ranka ka yadda da cewa wanda yi hukuncin shine macancanci da ka bi shi Mm.
ومن تنقصه فقد ناقض هذا duk wanda idan gana tawaya ga shugaba ya warware wannan hukunci
وقال الله تعالى Allah madaukakin sarki ya faɗa يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي yana daga hujjar da ake kawowa duk mutumin da ita wai daraja annabi a kashe shi to shine wannan aya Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imanin nan yana nufin da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar la tarfa'u aswatukum fawqa sautin nabi kada in so maganin kar ku ƙara ɗaukaka muryar ku akan muryar manzon Allah kar ku ƙara daga muryar ku wannan aya tana daga ayar da take gyara wa bayi zama tana daga ayar da take kama hannun bayi ta nuna musu yaya manzan Allah yake sayyidina abubakar kaga dai matsayinsa ko shine saniyar sunaini iz kuma fil gari iz yaqulu li sahibihi sayyidina abubakar shine sahibihi din nan wannan ya ce shi mukami sai na umaru sai na umaru sahabin manzan Allah ne maɗaukaki ne kuma shi ne halifa na biyu daga halifofin manzan Allah kuma ya samu muwafaka ta sauka ƙur'ani wurare daban-daban a ƙur'ani sannan manzan Allah ya ce fitina ba za ta tashi ba muddin umaru yana ina raye duk kaga darajojinsa ne kuma su biyun nan masu matsayi ne a gurin annabi Allah ya girmama su karewa matsayi ma yanzu tare suke a kunci a makunci daya to su biyun nan sai na umar sai na abubakar ya ce ya rasulallah wannan ayarin matafiya da suka zo suka yi imani ina so ka ɗauki ɗaya daga cikin sahabban nan ko a ƙarau ɗan habisu ka sa ya zama shugabansu sai na umaru sai ya ce a'a ni a fahimta ta abin da ya fi ya rasulallahi ka sa musu a ƙaƙau ɗan amuru ya zama shugabansu kaga a ciki ba masalahar gidan sai na abubakar ko masalahar da ta shafi kansa masalahar addinin musulunci ce masalaha ce ta wasu al'umma da ike ganin idan an musu haka za su samu nasara masalaha ta sai na umaru ba maslaha kansa ya dauka ba ba maslaha wani abu ba nagartar wanda za a dora din ya hanga da cewa zai zama abin alkhairi a tare da su duk a ciki babu wani wanda yake niyyar a in an zabi nasa iyi kudi ko iyi wani abu musulunci shi zo su yi aiki amma tare da haka Allah ya saukar da wahayi ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi ya kai kuka yanke hukunci manzon Allah bai yanke hukunci ba kuma anan akwai babban karantarwa da muka gani ta lamarin addininmu cewa yanzu ba harkar zaɓe ake yi ba demokuraɗiyya to yanzu kaga da wannan aya Allah ya nuna mana cewa wato ita demokuraɗiyya ƙofa ce ta buɗewar fitina tsakanin al'umma siyasa ba zaɓe muddin aka yi haka dama yahudawa sun leka sun gano wannan kofar a ce ku da kanku ku zaɓi wanda ya dace da ku daina wallahi ba zai yi ba ba dama ku zaɓi wanda ya dace da ku ya shugabance ku ya yi muku adalci wannan har gobe ba za a taɓa cin nasara kan wannan abun tunda ba ita ce hanyar da manzan Allah ya ba sai hanyar da shugaba ya bi shi ne zai zaɓi wanda zai zama shugaban ku cewa ne kai ne shugaban al'umma kaza wane je ka ka zama gwamna a guri kaza bisa duba da nagartarsa da mutuncinsa da komai da yadda Allah ya sanar da shi ce je ka yi kunci kaza amma shi ɗan adam da an buɗe ƙofa a kai ne da kanka za ku haɗu ku zaɓa malam ƙofar munafunci an buɗe ƙofar jayayya da Allah an buɗe ƙofar zage-zagen ‘yan uwa an buɗe ƙofar cin mutunci an buɗe ko duk ba da haka ba to daga nan ubangiji ya ce da manzan Allah ya gaya wasu habban annabi la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi kar ku ƙara ɗaga muryar ku a gaban muryar manzo Allah wala tajharu lahu bil qawli kai murya ma ku fito da ita a gaban sa kuna faɗa kar ku ƙara shi Allah ya ce dalili to abin da yasa alƙali ya kawo wannan ayar saboda faɗin Allah da yace an tahabada amalu saboda ina jiye muku tsoron idan mas'ala ta zo kowa i buɗe baki ya magana manzan Allah bai magana ba Allah ce zan rushe ayyukanku dukkaninsu gaba ɗaya wa antum la tashuruna kuma ba ku san na rushe aikin ba gaba ɗaya sai dai a tashi alkiyama ku zo ku tarar gaba ɗaya akawun ɗinku na aikin alheri ya zama zero me yasa saboda kun ɗaga kun ɗaga muryarku a gaban a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka ya zama wajibi a kiyaye darajar shugaba wanda Allah in rushe aikinsa gaba daya ina zai kai shi wutar jahannama to da haka kashe shi ma a duniya aiki ne ma mai sauki fiye da wannan wutar ta jahannama duk masifar da dan adam zai gamu da ita a duniya mai sauki ce koma bayan ya gamu da azabar Allah bisa da suka zo suna faɗa munafukai suka haɗu suka ce latin firufil harbi yanzu a wannan zafin nan za ku zo annabi ya ce za a tafi ta buka karku yanzu kwa fita a cikin wannan zafin ranar nan da tashin hankali sai Allah ce da manzo Allah qul naru jahannama shaddu harra ka gaya musu wuta wutar da na tanada ba ta fi zafi ba ka gaya musu gwara su bi ka dan kar su fada jahannama ita wutar jahannama ta fi zafi to kaga an faɗi wannan aya
wala yuhbidu al-amala illa al-kufr babu abin da yake bata aiki ko sai kafirci wal kafiru yuqtalu shi kuma sai a kashe shi wanda ya kafirta
wa qala Allah ta'ala sannan ubangiji madaukakin sarki ya faɗa Idan su munafukai suka zo sai su dinga gaishe ka da abin da ba da shi Allah ya ce a gaishe ka ba, ya su dinga ce Assalamu alaikum, mutuwa ta tabbata a gare ku, wai suke gaya wa shugaba haka. Mutuwa ta tabbata a gare ku, to sai Allah ya ce, wa idza ja'uka idan suka zo ma hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah sai su dinga su dinga gaya maka wayannan kalamai to sun maƙala to sai ubangiji yace tunda suke gaya ma kalmar da ban yadda a gaya ma ita ba hatsuhun jahannan da launa ta bitar masu Allah yace jahannama ai ta ishe su jahannama duk wanda i gaya ma kalma kaga ai ce suke assalamu alaikum sai a ji kamar an ce assalamu alaikum wai mutuwa ta tabbata a gare ku to shikenan sai Allah ya ce tunda suke gaya ma haka ya rasulullah to Allah ya ce ka gaya musu wutar jahannama akwai fadi ta ishe su dukkaninsu zan wada su a ciki hmm.
وقال تعالى Ubangiji madaukakin sarki ya faɗa ومنهم الذين يؤمنون النبي ويقولون يقولون daga cikinsu akwai waɗanda suke dangana cuta ga shugaba sallallahu alaihi wasallama sai su danga cewa wai shi jiyau ne ثم قال sannan sai Ubangiji ya ce والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم to ku duk wanda ituci manzon Allah azaba mai zafi ta tabbata a gare shi in dai mutum ya cuci annabi to sai Allah ya masa azaba ce yakan ce da mu duk inda za ka je kai wani kuskure Allah ya Allah ya gafarta ma amma akwai inda baya gafara nan gurin idan aka yi kuskure to tangaran ne ya kare masana ku suna cewa hayata yarta ibu zujabi idan fa ba za ta yiwu tangaran kwalaban lemu ga misali ta faɗo ta tarwatse a ce an samu wani da shi aikinsa sana'arsa ya gyara wannan kwalaban ba a sai dai a tattare ta a zuba a shara zubar da ita to rawukan bayi in dai suka taɓa janibin annabi to kaman haka suke dawowa sai dai a tattara su a ma'anar halara Allah ya zubar da su a jahannam karka yadda duk juyin da za a yi kafa ka ta zami a kan annabi karka yadda duk faɗi tashin da za a yi karka yadda a zo a tattauna da kai a kan annabi in ba zama za ku ku faɗin martabobinsa da alkhairinsa ba ku ji zuciyarku tana tashi daga inda take tana ƙara dannawa cikin ilimin zatin Allah to sai wannan amma duk Allah ne faɗa wallazi na yuzu na rasulallahi duk wanda ya cuci annabi Allah ce sai ne masa azaba wallahi kuma azaba mai zafi to kaga mutum ko ai yana da hankali ai ba ya soma ba hmm ba ya soma ba tsakanin ka tsakanin mu da shi sai yawan salati sai yawan girmamawa sai duk hanyar da za ta kai mu zuwa samun salama a tare da shi to ita ake bi amma duk sanda mutum ya ratse ya tafi inda zai cuci shugaba ya halaka ya halaka ƙwarai ta
وقال تعالى ubangiji maɗaukakin sarki ya faɗa ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نعود ونلعب idan ka tambaye su sai ka ji suna cewa "Ha- kawai dai mu muna kutsawa ne a cikin kuma muna yin wasa Hmm.
إلى قولي هل قد إذ- كفرتم بعد إيمانكم har izuwa faɗin Allah da yace hakika kun kafirta bayan imaninku قال أهل التفسير mabota tafsiri suka ce كفرتم بقولكم في رسول الله صلى الله عليه a kun وسلم kafirta da maganar da kuke faɗa a janibin manzon Allah Hmm, mutane a a kiyaye shi a kiyaye masa daraja kiyaye masa alfarma eh annabi sallallahu alaihi wasallama ta bangaren alfarmarsa da matsayinsa ba zai gani ba ba zai gani ba isa Allah yake so a sallama masa ne a sallama masa a miƙa wuya a gare shi a yadda da shi kuma a yi masa hidima har ajali ya same ka ƙwarai kai tai masa hidima kai tabin hanyarsa hanya in aka ce ita ya bi to kai ma ka bi nan gurin idan bai bi hanya ba karka bi ta famma zahabu gairar hashimi lafta zahabu in dai hanya ba ta annabi ba ce wallah ba zan ba in ka ganna ina bin hanya to ta manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam ta amma ijma'in malamai akan kashe wanda ya faɗi bakan magana ga manzan Allah to mun faɗi wannan ijma'in to amma hadisai فحدثنا الشيخ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن مربوي عن الشيخ أبي ذر العروي إجازة قال حدثنا أبو الحسن الجارقي وأبو هارون حيوية حدثنا محمد بن روح حدثنا أبو العزيز محمد بن الحسن بن زبالة حدثنا عبد الله بن موسى بن جعفر عن علي بن موسى عن علي عن زكي عن محمد بن علي بن الحسين عن علي عن الحسين بن علي عن علي daga sayyidina aliyu Allah ƙara yadda gare shi
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال shugaba sallallahu alaihi wasallama yana cewa من سب نبيا فقتلوه duk wanda ya saki harshensa ga wani annabi a kashe shi ومن سب أصحابي فاضربوه wanda duk ya zagi sahabbai na ku yi masa mugun duka
وفي الحديث الصحيح ya zo a cikin ingantaccen hadisi أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن بشرة a manzan Allah ya yi umarni a ji a kashe ka'abu ɗan ashiraku wani mutum ne mai kuɗi ƙarewa ma estes ne da shi guda duk wanda ka gani a cikin wannan estes ɗin nasa ne yaransa ne da dogarawansa mai dukiya ne amma aikinsa ya kirawo makaɗa a da mawaƙa a zauna a dinga karanto addinin musulunci ana yi masa zambo sai a taɓa darajar sahabban annabi mutanen annabi a te musu zambo har ya sa ma shugaba a faɗi kalamai marasa daɗi a kan to wannan hukuncin sagun Allah a kashe shi to shi ne shugaba ya naɗa tawagar su muhammadu ɗan masalamatu wani ƙasaitaccen shugaba wani ƙasaitaccen sahabi mai girman daraja muhammadu ɗan masalama ya ce to su za su je da tawagarsu suka je ku a cikin duhun daren nan suka kashe shi. Mm.
وقوله Da faɗan- "Wanda كعب بن بشرة فإنه يؤذي الله ورسوله Manzan Allah ya ce wa zai wa zai isan mana da Ka'ab dan Asharafu domin shi yana cutar Allah yana cutar manzan Allah. Mm.
ووجه إليه من قتله حيلة دون دعوة
Na? Eh, za za- za za a faɗi. Eh, haka ne.
دون دعوة To, ah.
خلاف غيره من المشركين kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuskantar da wanda ya kashe shi kisan gilla ba tare ma da an je an gaya masa an ce ka tuba daga abin da kake ba amma sauran kafirai annabi ya tura kashe su ya tura kashe su ba. to kaga ashe shi wannan aikin na taba shugaba ne dan mutum yana cewa Allah guda uku ne ina ruwanmu da shi in ma miliyan ya ce allolin guda miliyan ne iji ta yin abin tsawon na abin da ya shafe shi amma akwai wani jallayi da ba a tabawa In ya taba nan to billahi lazi sai ka daina numfashi kwarai ya ce a ji a kashe shi aka fuskantar da wanda za su je su kashe shi shi ne a nan aka ga wani abu na ban mamaki ran da aka dawo a garin mugun tsara da aka kai wa kawo aka sari kafar sahab muhammadu dan masalamatu da aka ɗaya daga ciki ya kawo tsaran takobin ne tun daga kan wannan gwiwarsa sai da aka dare zuwa zuwa agaransa nama ya sauko ƙasa ya ya zube gaba ɗaya ga karaya sun ga mummunan ciwo mata to sun taho sun dai kashe kabu dan asharafin ka taho suka ce da shugaba an samu nasara amma an samu tsautsayi shugaba yana munna da abin da ya faru me ya faru ke wannan sahabin naka ne garin kaiwa shi ka abu tsara aka sharbe masa kafa yanzu yanzu naman pat naman kafa gaba ɗaya ya sauka ƙasa ga ƙashi ya kare to ya za a yi haba malam ya gamu da shugaba ko cewa zai aje a dawo ko aje a samo itace da bulo inci tara a shirya masa a zafarsa na kaifin ya wuce haka mala saibin shari'a ta ina ina gashi ne ce to ko da ka dokin ka kusa ko da shi sai yan yatsunsa guda biyar din nan ya sa ya rike yan yatsunsa guda yan yatsun kafa ya rike kur yana rike su ko minti ɗaya ba ba isa ke shi ya ce tashi gawar ke tashi ka tafi inda za ka malam ba sai sako ba suka ga kafa ta koma inda take sun ga sarkin azama kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaji to wannan abin da ya tura aka kashe ka'abu dan asharafu ai shari'a ce idan idan karfin azima sai tashi ba daga gida zai kashe shi ba zai ce a yanzu yanzu a shafa samuwar sama gaba ɗaya fuka hatu dan amiru ba shafi shi aka yi ba daga cikin mustahazi'una ki Allah ina so ka isan mun da wani da wani da wani da wani to a ciyar da fuka hatu dan amiru fitowa yana cikin tafiya sai kurin filin Allah fa ya kaga baya ne to har yanzu ba a gan shi ba ya gamu da tashin hankali to wannan turawar aje a kashe shin shari'a ce aka nuna wa mutane da
wa'allala ja'azahu lahu kuma shugaba yace dalilin da isa na tura aka kashe shi saboda yana dangana cuta a zatin ɓarai.
Fadalla an na katlahu iyahu da gairin shiraki balli la'aza.
Sai aka gano cewa kashe shin ba don yana shirka da Allah ba ne. In yana shirka da Allah ne a ta turawa kowane kafiri a shari'ar manzo Allah ce a je da daddare gida a haura a kashe shi. Haka ne? Ba haka ba ne. Sai ma kyakkyawan mu'amala tsakanin mu da su. amma mutum ya taba shugaba to yi kenan magana ta kare ta hakanan shugaba ya kashe wani da ake kiransa abu rafi'in bara'u ya ce وكان ينزي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكيه عليه ya kasance aikinsa yana cutar da shugaba kuma ina taimakawa in za a yaƙi annabi ya ba da kuɗi in dai kuna so ya ba ku kuɗinku to ku je ku ce kuna shirin yadda za ku yaƙi manzan Allah zai ba ku dukiya mai yawa shi aikinsa kenan
وكذلك أمره يوم الفتح بقتل ابن قدر وجاري سيئ هكذا كما رانا فتح مكة kaga shugaba ya ce kar a taɓa kowa wanda duk ya shiga gidan abu sufyan ya tsira wanda ya shiga haramin maka ya tsira amma a nan manzo Allah ya ce akwai waɗanda ko da mayafin ka'aba suka lulluɓa a yanka su a yanka su warai to a ciki akwai ibn khadalin da waɗansu kuyanginsa guda biyu su aikinsu jefa bakaƙen maganganu ga shugaba to su ma ran nan aka kashe su
wafi hadisi na kara ya za cin wani hadisi daban anna rajulan kana yasubu sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya kasance yana jefa bakan magana ga shugaba sallallahu alaihi wa sallama faqala man yakfini alumi shugaba ya ce wa zai isan min da wannan makiyin nawa faqala khalid ana Khalid dan Walidi yace ni ne nan ya rasulullah فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم فقتله sai shugaba ya aika shi ya je ya kashe shi
وكذلك أمر بقتل جماعة ممن كان يهيه من الكفار sannan shugaba sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni a kashe waɗansu jama'a daga waɗanda suka kasance suna cutarsa daga cikin kafirai suna jefa baƙaƙen maganganu a gare shi kamar nazaru ɗan harisu a dagar badar da aka kamo shi a fursunonin yaƙi shugaba ce a kashe shi sai na ali ne ya kashe shi da hukumatu dan abi mu'aidin da ya sa aka dora wa manzon Allah mahaifar raƙumi shi ma manzon Allah ya ce a kashe shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya alƙawari zai kashe wasu jama'a daga cikin su gabanin fatahu maka da bayan fatahu maka duka sai da aka kashe su sai dai wanda kafin a kama shin ya zo ya ce ya yi imani da annabi to shi wannan sai a kyale shi kaga a cikin irinsu ne su ka'abu ko ka'abu ibini zuhair babban sahabin nan wanda za ka ji shehu yana yawan faɗarsa inna ka'abun nan shehu yana jinjina lamarinsa shi ma an ce in adi inda aka kama shi a fille makai ya rasu inda za shi ya ɓuya ya ji ɓuyan a haka zan rayu ga shi duk inda na fita an ce a kama ni kuma ɓuya ya yi in rayu a haka to shi ne kaga hikiman nan ta zo masa yadda a duhun dare an idar da sallah asuba sai ya shigo masallacin shugaba aka yi sallah da shi kashi ko bai musulunta ba ya rasulallah ka abu ne ya aiko ni gurinka ya ce yana so yana ba da haƙurin laifin da ya yi kuma ya ce idan har ya zo ya tuba za ka yafe masa shugaba ya ce me zai hana in yafe masa yafe masa zan yi da ya tuba da abin da ya yi ne masa afuwa ya ce dama ni ne kabu don idan ka ce sawa za ka yi a kashe shi sai in ce to ba in ji in gaya mar shi ne ba za ka gana dawo ba amma tun da ka ce za ka yafe mar to ni ne kabu haba malam ba sai fara kasida ba banar su'adu haƙal biliyau ma mata bolo mata yau mai isar halami da maka bolo kuma su'adu ga latin bayani isar halu illa a gannu gari zai tsarfi maka bolo yana tarera wasu malam sai aka sake shuru a masallacin shugaba yana zaune yana jin yadda yake kada zarangwana a cikin waka yana yi yana yi shugaba yana nuna wasu abubakar kuna jin abin da yake faɗa kuna jin sa yana yi yana yi yana yi ciki yana cewa umbitu anna rasulullahi aw adami ke an bani labari an ce wai kace duk inda aka ganni a yanka ne ce wal afu inda rasulullahi mafa'ulu ni ku na gaya musu cewa afuwa ita ce aikinka ba kashe mutane ba yayi tai yayi tai yayi tai to shi ne ya zo innan rasula la nurun yustaza'u bihi muhannadin min sufin layi maslulu a yi take sai shugaba ya cire mayafinsa sai ya lulluɓa masa a jikinsa wannan washau ibrahim yana yawan faɗan wannan ya fallifin zuhairin kad ajasta bi burdatin sai ajizhu bi bardin ladana hulahibu haka shehu yakan fada ke wannan bargo ya tsone mana ido bargon nan ya gigita mu yana jikin saidul wujudi shugaba iciro shi ya lulluba mar saboda ya masa afuwa to kaji sai na ka abu to yana cikin layin wayanda da aka ce in an kama su kashe su za a yi to kuma shikenan sai zama ba karewa ma liƙi a kai masa. Ta.
Waƙadar wani bazzaru a cikin abbasin.
Bazzaru ya rawaito daga ibn abbasin anna uqba ibn abi mu'ayyid nada ya ma'ashira quraish mali uqta min bainakum sabran lokacin da aka kama uqbatu dan abi mu'ayyid a cikin fursunonin yakin badar sai da aka taho hanya shugaba ya ce za a gama da shi yake cewa ya ku taron quraishawa me ya samu an za a kuna kallo za a kashe ni a banza ban yi laifin komai ba in ji shi to faƙaɗa da wani nabi sallallahu alaihi wasallam bi kufuri ka waftira ita ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce da shi dalilin da za a kashe ka a yau saboda kafircinka da kuma kagen ƙarya da kake yi ga manzon Allah
وذكر عبد الرزاق عبد الرزاق من مصنف يا يا رويتو يا انبتا أن النبي صلى الله عليه وسلم سبه رجل فقال من يكفيني عدوي cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya saki harshe gare shi sai shugaba ya ce waye zai isa mana da wannan فقال الزبير sai zubair ya ce ni ne nan ya rasulullahi sai ya fito na fito da shi zubair dan awamu ya kashe shi an rawaito har ila yau wata mata ta kasance tana jefa bakaken maganganu ga shugaba sallallahu alaihi wasallama shugaba ya ce wa zai isan min da wannan wannan muguwan mata mai kiyayya a gare ni Khalid ɗan walidu ya je ikashe ta. An rawato cewa wani mutum ya yi ƙarya ga shugaba sallallahu Alaihi wasallama. Sai shugaba sallallahu Alaihi wasallama ya aika Aliyu, sai dina Ali kenan. da sayyidina Zubairu dan Awamu dan su je su kashe wannan mutum amma da suka je ba su same shi ba wani muciji ne izo ya kashe shi wani muciji ne wani gari ya je ya ce wai wai shugaba ya ce wai wasi masa aure kuma su bashi adadin kuɗi kaza kuma su bashi kaza su bashi kaza suka ce anya shugaba wannan ba irin yaran sa bane wannan irin abin da zaka ga ana yi yanzu tun sai ya tafi wani can wani surkuki sai ya ce shi ɗan shawala razumi ne to a yi hidima iyakar ta ke nan daga nan ya tashi ya koma nan daga nan ya tashi ya koma nan haka ake ta ta yi to ba kyau haramun ne irin wannan ta ibn qani'in ya rawaito أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم cewa wani mutum ya zo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallam فقال يا رسول الله sai ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam سمعت علي يقول لي فقولا قبيحا فقتلته eh baba na ne naji ya faɗa ma bakan magana to amma na fille maka kaifa
فلم يشك ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم kaji haka su dama shi san annabi sai fa ya goge kowa fa kalmar nan da shi ya faɗa haka take in shugaba ya kafa a zuciya to shine zai istilayi a kanta komai kuma ya dawo kasan ƙwarai in ba a samu haka ba har yanzu akwai tafiya sahabbai yanzu ga ɗan sayyidina abdullahi dan abdullahi dan ubayi dan salu ubayi dan salu fa akwai ɗansa tataccen sahabin annabi nagari salihi wanda an faɗe shi duka ce radiyallahu anhu lokacin da yace la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-azzu min hal azalla idan muka koma madina sai masu ƙarfi sun kori masu rauni wai shi abzatansa shi ubayi dan kabu a ubayi bin salul su ne masu ƙarfi shugaba da sahabbansa su ne masu rauni a nasa karatun to tun da ifa da haka sai Allah ya ce walillahi al'izzatu mulli rasuli ka san in dai mutum ya gaya wa annabi magana sai Allah ya gaya masa ka ce idan aka koma sai masu ƙarfi sun koyi sun kori masu rauni to shine a ilimin balaga suka ce alqaul bil mujabi kenan idan an zo hujjatayya ka faɗi magana shi abokin husumar ta kai ce ni ma na yadda da maganar sai dai kai ta inda ka faɗe ta ba ta nan ni ma na fahimce ta ba kaga Allah ya ce ni ma na yadda da haka in an koma Madina wallahi sai mai ƙarfi ya kori mai rauni yadda ka faɗa kai ubayi dan salo shugaban munafukai sai masu ƙarfi sun kori masu rauni in an koma Madina to nan ma fada Allah mun ya tabbatar da haka in an koma madina mai ƙarfi tabbas zai kori mai rauni amma mahallin maganar waye mai raunin kai a ganinka waye kuma mai ƙarfin kuma ya Allah ji to ga an sana walillahi al'izzatu walin rasulihi walil mu'minina eh Allah Allah ya ce in kana neman izza sai nan gurina kana neman izza sai gurin annabi Muhammad su waɗannan almajiran nasu da kake ganin masu rauni ne to masu ƙarfi ne masu buwaya ne nisa kana son manzan Allah to za ka sami izza shehu ya ce fali izzatun bil mustafa ni izza ta da annabi nake yi ya yi Allah ya yi shaida ya ce duk mai san annabi yana da izza to kai da haka karka ce kai wulakantacce ne kai karka yadda da wulakanci kana san manzan Allah Allah ya ya tabbatar da izza ga masu san annabi ya sa musu wadda zuci ya sa musu wadata ba ba sa wulakanta kowa amma kuma ba sa tumasanci ba sa yi ƙwarai to haka ne to mu je
وبلغه مهاجر بن ابي اميه امير المؤمنين ابي بكر رضي الله عنه labari ya zo gurin muhajir dan abi umayyata sarkin yaman da sayyidina abubakar ya kai bayani ga sayyidina abubakar Allah ya dare shi wata mata ta yi waka a ciki ta faɗi bakan magana ga shugaba sallallahu alaihi wasallama sai ya gutsire mata hannu ya cire mata haƙoran gaba sai labari ya zo wajen sayidina abubakar cewa ga abin da aka yi mata sayidina abubakar ya ce to haka aka gaya ma hukuncin in an faɗi bakan magana ga annabi a gutsare wa mutum hannu a fasa ma baki a cire ma haƙora wa ya gaya ma kashe ta za ka yi domin haddin annabawa bai kama da sauran haddodi ba ibn abbasin ya hakaito wata mata daga kabila haɗamatu ta yi hija'i ga shugaba sallallahu alaihi wasallama sai ce waye zai waye zai isan min da ita sai wani mutum daga cikin jama'ar hadamatu sai ya ce ni ne zan je in kashe ta ya rasulullah ya tashi ya je kashe ta sai ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari shugaba ya ce kayi daidai ba kuma abin da zai faru ba za a yi komai ba mana ka kake banza ke haka ne mana ina layan taɗi hufi ha'an zani akuya biyu ta yi wasan kokawa akan wannan maganar taka shi ma yana daga cikin kalaman da a bakin annabu aka fara jin wannan layan taɗi hufi ha'an zani kaga an zani ai akuya biyu kenan manzo Allah ya ce to ka san akuya da akuya zaka ga suna wani wasa haka sai ɗaya ta miƙe tsaye ta miƙe tsaye sai su zo amma karo na wasa suke yi ko karon wasa ne wannan ba na gaske ba irin na raguna suke yi ba sai ta miƙe tsaye sai ta durgo haka manzo Allah ce kowannen ba za a yi ba dan ka kashe wannan matar ba abin da zai faru tsare bisa shugaba ba wasa ba ne to shine sai ka ji wai irin turawan yamma da orientalist sai su ɗauko irin waɗannan hadisan sai su ce to yanzu gashi nan addinin musulunci banda kace-kace da mutane ba abin da ake yi sai su ta faɗa irin waɗannan ai an kashe wani an kashe wani an kashe wani to shi ko su kuma waɗanda aka kashe ɗin ba ku ga abin da suka yi ba eh ko su abin da suka yi ɗin ba komai ba haka ba shi kuma wanda aka yi wa hakan halifan Allah ne shi kuma Allah ya wajabta sai an kare martabarsa duk wanda ya taba shi ya bi doron ƙasa ma gaba ɗaya kashe shi ko ya ce ya tuba ba za a karɓi tubansa ba kashe shi za a yi tsarai ƙarasa وعن ابن عباس عن كربو daga سيدنا عبد الله دان عباس ان ما كانت له بنت ولد تسب النبي صلى الله عليه وسلم ونم فلا تنزجروا وني مكاهو wani makaho ina da wata kuyangarsa aikinta ta dinga jefa bakaken maganganu ga shugaba sallallahu alaihi wasallama sai ya dinga gaya mata ki daina yin haka ba a yi falatan zajuru amma ba ta to ba ta jenawa ba ta jin magana to watan wani dare tana jefa bakaken maganganu ga shugaba wannan makaho ya tashi ya laluba ya samu inda take yanka ta ya tashi ya je iga manzalla ya ce ya rasulullah ku yanga ta ce kullum bakagen maganganu take gama amma yanzu na laluba tun da ni makaho ne na kama ta na yanka ta manzalla ya ce manzalla ya ce ka kashe banza ƙwarai ƙwarai ya zo cin hadisin abibar zatal asalami na zaune wata rana a gurin sidi na abubakar siddi sai ya fusata kan wani mutum daga musulmai alƙali Ismailu da waninsa daga shun shugabanni sun hakaito a cikin wannan hadisi sai da na abubakar ya dinga zagi a lokacin annasa'i ya rawaito wannan magana sai na abu ya ce na je gurin sai na abubakar sai na abubakar yana yi wa wani fada to mutumin sai jefa bakan magana ga sai na abubakar sai na ce ya halifan annaba a gabanka wannan mutum ya jefa ma bakan magana izage ka ka kyale nan kashe shi
فقال إبليس فليس ذلك لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر يتي أي بقى كشف قوة إن يزاج وني wanda ake kashewa in ya zage wani sai wanda ya faɗa wa shugaba bakan magana ce ni idan an zage ni ba kashe mutum ake ba alƙali abu muhammad ɗan nasarin ya faɗa mutum ɗaya ma bai yi saɓani akan wannan ba to shugabanni sai suka kafa hujja da wannan hadisi علاقة ما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم لكل ما أغضبه أبسا كشي دوان دي إفساتر دا منزان الله da duk abin da ya fitar da shugaba sai a kashe mutum da shi ko ya cuci shugaba ko kuma ya faɗa masa bakan magana wannan ka'ida haka take da'iman wa abada duk mutumin da ya faɗa wa manzo Allah bakan magana sai an kai daina wani kokonto ko a daina shine wannan hukunci abin da za a yi ke
ومن ذلك كتاب عمر بن عبد العزيز إذا آمن به ina daga wancan nan ka to tsaya daga nan gurin Allah ya ƙara annabo shida da fadila ƙara annabo shida da fadila maulana shau al-harazimi Allah ya saka masa da alheri saka masa da alheri Allah ya ji kan magabatanmu makotanmu da suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ya ji kan alaji kawo Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama dukkan waɗanda muka rasa a wannan ga abin nan man sa'idu shi ma Allah ya ji kansa Allah gafarta masa Allah ya musu rahama baki daya akwai mahaifin su malami mahaifin su malam Bashir shi ma ya rasu Allah gafarta musu albarka shugaba sallallahu alaihi wasallam da mahaifin Rizwan shi ma Allah gafarta masa Allah ya musu rahama baki daya Allah ya musu rahama karanta Fatiha hadiya ga shugaba